إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير جوة المحرم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da 1440 wanda ya daidai da 25 ga watan tara shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a littafi ne wallafar babban malami sheikh Uthman ibn Fodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hamsin da uku a cikin wannan littafi a darasinmu da ya gabata malam yana kawo mana wato bid'o'i waɗanda suke da alaƙa da ainihin wato babin azumi ya ce daga ciki akwai ihdaru awanil ma fil masjid hilal khatmi yace akwai wato kawo kofuna da kwanuka da mazubi na ruwa a cikin masallaci lokacin da za a yi katuma alkur'ani cikin tarawihi ko kuma cikin tahajjud a ramadan bala ya ce wannan ita ma bid'a ce a barki amma ya kawo maganganu da malamai suka yi game da ainihin wato wannan har yake ce wato ina hukuncin yin karatu da kuma yin zikiri ainihin wato jama'a akan sauti guda daya a haɗa a dinga yin karatu tare a ɗauka tare a ajiye tare ko kuma a yi zikiri ana ɗauka tare ana ajiyewa tare da sauti daya mala yake cewa amsa akan wannan hakan shi ma bid'a ce makaruhiya kamar yadda ya zo cikin madakhal na ibn al-hajj cewa imam malik bai yi wani saɓani ba game da yin karatu jama'a su haɗu su dinga yin karatu tare suna ɗauka tare suna ajiyewa tare ko kuma su dinga yin zikiri suna ɗauka tare suna ajiyewa tare da sauti ɗaya wa imam malik babu wani kokonto ko kuma wani saɓani da ya samu wajen sanya wannan abu cikin bidiyo'i ma'ana a wajen imam malik wannan bidi'a ne kamar yadda ibn rushid ya nakalto wannan magana a cikin albayani wa tahsil yake ta idkanu mutarasilina ala sautin wahidin fil qira'ati wadh dhikr matakar dai suna tafiya a tsari iri daya akan sauti daya a wajen karatun nan ko zikiri yace sai na kuma cewa amma haduwar mutane wajen darasin alqur'ani imma talqinan aw fil alwa aw fil masahib aw ghairi dhalika mimma yumkinu an yajtami al jama'atu yaqra'una kullu wahidin fil mawdi'i alladhi yuridu an yahfazahu ala sabil at-ta'lim yake cewa fala ba'sa bihi kama sarraha bidhalika fil madkhal fi mahallin akhar ibn al-hajj yake cewa amma mutane su hadu wajen koyan karatun alqur'ani ta hanyar talqini malamin su yana fada su ma suna maimaitawa ko kuma a alluna kowa an biya man nasa sai dai suna tare gaba daya amma kuma kowa karatun sa shi kadai yake yi kamar irin tsarin karatun allo qur'ani ne ake karanta amma ni ina karanta guri kaza wannan ina karanta guri kaza amma duk a tare muke in ka zo zaka ji duk an kaure ana ta karatu amma kowa gurin sa daban yake cewa da kuma wani haka min ma yumkinu an yajtami al jama'atu yaqra'una kullu wahidin fil mawdi'i alladhi yuridu an yahfazahu ala sabili ta'lim ta yanda kowa yana karanta wani guri da yake so ya haddace wannan yake cewa babu laifi kamar yadda ibn al-hajj ya faɗa a cikin madkhal yace amma game da haduwar mutane wajen yin zikiri kowane mutum shi ma ya dinga yin zikirinsa shi kadai yace wannan shi ma babu laifi gashi dai duk ana zaune a masallaci guri guda amma kuma wannan yana gefe yana zikirinsa wannan yana nan yana nasa wancan yana nan yana nasa wannan shi ma babu laifi bal huwa sunnatun yace ma sunna ne domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna haduwa a masallaci bayan sallar asuba da bayan la'asar domin yin zikiri amma kowa shi kadai yake nasa ba kuma daga murya suke an fahimta amma dai zaka dinga jin ainihin gurnanin sautin a masallaci wannan babu laifi malam yake cewa hal ya juzu qira'atul jama'ati ala shaykh daf'atan wahida to shin yana halatta kuma mutane da yawa su zo su dinga karatu a gaban malamin su lokaci guda shi ma dai imam malik rahimahullah yake cewa idan jitama'u yuriduna alqira'ata ala shaykh idan mutane da yawa suka haɗu suna so su yi karatu a gaban malamin su kuma lokaci ba zai ishe su bayan da kowa zai yi nasa shi kadai wannan yayi sannan a jina wannan a jina wannan sai yake ganin mutum biyu ko uku su dinga karatu a hizifi guda saboda kuncin lokaci da rashin yalwan lokaci ko kuma lalle ba za a yi hakan ba sai dai a yi karatu ɗaya bayan ɗaya to sai yake cewa wani lokaci imam malik yakan ba da dama ya ce babu laifi a iya yin haka idan bukata ta wato in akwai bukatar yin haka musamman akwai takura da kuntatan lokaci sosai kuma malam ya tafi wajen bayani akan ma ya fa'alun nasu fi shahar rabi'ul awwal abinda mutane suke yi a cikin watan rabi'ul awwal fi yawmil maulid wato a ranar maulidi ko kuma ranar bakwai da haihuwa wato na haduwar mutane wajen yin karatu ko zikiri da abinci wanda suna yi sabida wannan rana to shi ma nan sai yake cewa innahu bid'atun makaruha yace shi ma taron maulidi bid'a ce wanda take makaruhiya amma idan ta kadaita daga kowane irin sabo ma'ana in ya zamanto karatun kawai ake yi kuma karatun nan ingantaccen karatu ne ba hadisai waɗanda suke basu inganta ba da kissoshi na ƙarya ake karantarwa a gurin ya zama na kuma babu wani aikin sabo da ake a gurin to bid'a ce makaruhiya kenan idan wannan taron maulidin ya haɗu da abubuwan saban Allah to ya tashi daga bid'a makaruhiya ya koma bid'a wadda take ainihin wato muharram sai yake cewa amma game da abin amma game da irin maulidi da yawanci akan yi a zamanin mu inji ainihin wato ibn al-hajj yake cewa min ikhtilatir rijal wan nisa na haduwar maza da mata da sunan maulidi ya ce fa ma'azan lahi an ya kula ahadin bi jawazi ya ce allah ya kiyaye wani malami na allah ya ce wannan ya halatta an fahimta wanda ya zamanto ya kaɗaita daga waɗannan shine wasu suke ganin bid'a ce makaruhiya amma duk in ya zamana akwai cakuduwa tsakanin maza da mata to malai yake cewa fa ma'azan lahi allah ya tsare allah ya kiyaye an ya kula ahadin bi jawazi wani mai ya ce zai ba da fatawa da halaccin haka sannan yake cewa gama a dunkule abubuwan da mutane suka kirkiro na bid'o'i i'tiqadu ma anna min akbar al-ibadat wa izharu sha'ir ma yaf'alunahu fi shahr rabiul awwal shine mutane su dinga kudurcewa a ransu cewa yana daga cikin manya-manyan ibadu da kuma bayyana alamomin addini wato irin abin da suke aikatawa a cikin watan rabiul awwal min al-maulid da maulidi wa qad ihtawa dhalika ala bid'in wa muharramatin mala yace tare da cewa wannan maulidin a mafi yawan lokuta za ga ya tattare bid'o'i shi karan kansa bid'a ne sannan kuma ga wasu abubuwa na haramun shi ma duk a ciki sai yake cewa fayan bagi ya dace idza dakhala hadha shahrul karim in aka ce wannan wata mai girma ya shigo watan da aka haifi fiyayyen halitta yace ya dace an yukarram a karrama wannan watan wa yu'azzam a kambama shi wa yuhtaram a girmama shi alihtiramul la'iq amma girmama irin wadda ta dace da shari'a to kuma ya zaya a girmama wannan wata sai ce wa zalika bil ittiba'i lahu sallallahu alaihi wasallam wato sai ayi koyi me annabi yake yi a wannan watan a irin wannan ranar me annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yi kama kana kana yakhussu al-awqat al-fadila bi ziyadati fi'l al-birr kamar yanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ware wasu lokuta na musamman wato lokuta masu falala wa ya ƙara ayyuka na alkhairi wa kasratul ayyukan nagarta wa kasratul birr to kenan babu laifi sai mu tambaya mu ji a irin wannan ranar in ta zagayo ta haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam me ya tabbata annabi yana yi lalle ya tabbata annabi yana yin azumin litinin kamar yadda muka karanta satin da ya wuce aka ce me yasa yake yi ce ranar da aka haife shi ce da haka kaga kenan daga cikin abin da zaka nuna na farin ciki sai ka dinga yawaita ainihin wato yin azumi da ayyukan alkhairi a irin wannan rana in ta zagayo sai ya ce to ina hukuncin kuma da abinci abincin da mutum ya sai kaji da 'yan shila da shinkafa da waye aka dafa da zoɓarodo da waye fi yawmil maulid a ranar maulidi dan fodiyo ya ce wanda wa bihil maulida kuma ya zama wanda ya dafa wannan abincin manufarsa kawai ya dafa ne saboda maulidi wada a ilayhi ikhwan ya gayyaci yan uwa da abokanan arziki su zo su ci wannan abincin ma salamati min kulli ma'asiyatin tare da cewa ba a yi kowane aikin sabo a gurin ba kawai dai abinci aka shirya aka kira mutane qultu innahu bid'atun makruha yace wannan ita ma bid'a ce makruhiya aw man duba wasu kuma suka ce bid'a ce mustahabbiya wa alal awwal masha sahibul madkhal amma ibn al-hajj ta ba wani bid'a ne kyau ba wata bid'a mustahabbiya bid'a ce wadda take a barka ma li'annahu qala fihi fa in amila ta'aman qaf faqat kai wa nawa bihi al-maulid domin ibn al-hajj yace idan mutum ya dafa abinci kawai yayi niyyar maulidi da wannan abincin wada ilaihi al-ikhwan ya kira yan uwa ma a salamati min kulli ma'asiya tare da cewa ba a aikata kowane sabon Allah a gurin ba fa huwa bid'atun bi nafsi niyyati faqat wannan niyyar kawai da ya ita ma bid'a an fahimta wannan niyyar ita karan kanta ya dinga jin cewa ai wannan wata rana ce ta musamman bari ya je yan kasuwa ya wuce fa ne bari ya je ya siyo kaza ya siyo kaza a zo a dafa wannan kudurce niyyar kawai ibn al-hajj ce ita ma bid'a ce me yasa ibn al-hajj ce bid'a ce yace iz inna zalika ziyadatun fid din domin karin gishiri ne a addini karin gishiri ne a addini domin da akwai shi da mun samu a rubuce da ba sai an zo ana ta kwana ana ta kuskure ba za ka same shi a rubuce kamar yadda alwala take a rubuce sallah take a rubuce hajji da zakka da sauran biyayya ga iyaye da ayyukan kirki duk suna nan a rubuce a cikin littattafai a alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam koyan littafan koyan addini suna nan da an yi bayanin addinin yadda yake to shi ma wannan da akwai shi da kaga ba za a ce kari bane da shi ma za ka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana nan shi ma ya taba yi ko kuma sahabbansa an ga suna taruwa irin wannan wata wannan wata in ya kama suna haduwa suna yin kaza suna yin kaza to kaga da shi kenan baka da matsala koyi kai daga magabatanka an fahimta sai ke cewa ba wani abu bane face kari a cikin addini walaysa min amali salafil madina yace baya cikin aikin magabata baya cikin aikin magabata wattiba'u salaf ibn al-hajj yace kaga bin tafarkin magabata aula shi yafi dacewa bal huwa wajibi yace kai shine ma wajibi wajibi ne duk lokacin da zaka yi addini tambayi ya magabata suka yi an fahimta sai ka zauna lafiya wannan shine abin da muka karanta satin da ya wuce sai yace qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fayin kulta fa ma hukumu ta'ami yawmi ashura idan mai tambaya ya tambaye ka yace ina hukuncin abincin da ake yi ranar ashura ranar ashura ita ce ranar goma ga watan wannan watan da muke ciki goma ga muharram ko to ina hukuncin abincin da ake yi domin ranar ashura din nan rana ce wanda ita ma tana da alaka da abubuwa zai iya yiwa kashe mana wannan ba yau na zama sai a hankali domin ranar ashura ita ma rana ce wanda take akwai abubuwa da yawa na kura a kanta akwai yadda abin yake a addinance akwai kuma wasu abubuwa su ma na bidoyi da suka shigo ranar ashura an fahimta kamar yadda wasu suka ɗauki wannan ranar rana ce ta takaici da bakin ciki da sa bakaken kaya da sauran abubuwa na bugun jiki da koke-koke da sauransu wanda wannan shi ma kamar yadda aka yi magana a kan maulidi to shi ma ita ma wannan haka take ita ma bida ce sabuwa fil a leda babu ita cikin aikin magabata an fahimta ba a ware wata rana da aka ce ita kuma rana ce ta takaici da bakin ciki kawai a zauna a yi ta kuka a yi in har akwai ranar bakin ciki wanda ya kamata a yi koke-koke a bugi jiki a kicin abinci a yi sa bakaken kaya don nuna takaici da alhini shine a ran da aka ce annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah ya ce babu wata musiba da musulmi suka taba suka taba shiga sama da rabuwarsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk tashin hankalin da ka shigo duk bala'in da ka fada duk wani naka da ya rasu wanda kake jin cewa na jikinka ne hankalinka ya tashi yace to bai kai musiba rabuwa da ni ba domin akwai ranar da za a ce ka zama ta bakin ciki to shine ranar da sayyidul umma annabin wannan al'umma ya bar duniya amma sahabbansa ba su ɗauke ta ranar takaici ko bakin ciki ba to da haka babu wani wanda jin matsayinsa duk girmansa da kasaitarsa da za a ɗauki ranar mutuwarsa ta zama an mai da ita ranar takaici ko ranar bakin ciki bal ma dama ba addini ba ne an fahimta abinda ya tabbata a ranar azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata cewa yana yin azumin ranar ashura ranar goma ga wata ba a taɓa samun cewa annabi ya ɗauki wannan ranar yana bakin ciki yana sa kaya baƙaƙe yana yawo abin nan yana dukan jikinsa yana ihu yana kuka yana kaza yana kaza wannan ba za ka taɓa samun sa a rubuce cikin tarihin magabata ba ina ba ta gane sai yake cewa kultu sai na ce to shi kuma ka ji game da ita ranar to sai ya zamana game da abincin da ake yi kuma domin ita kuma sai kuma musamman a ƙasar hausa sai aka ɗauke ta kuma ranar cika ciki ranar cika ciki don haka rana ce da za a ga hatta waɗanda suka yi layya suna ɗan ajiye naman layya adana shi saboda ranar ashura wayanda ma suka yanka shanu da waye akan ajiye jelar shanu da ganda da waye saboda ranar ashura da haka sai aka ɗauka daren cika ciki ne da haka za a siyo abinci a yi kaza a yi kaza to wannan abinciccikan da ake tare da abin nan saboda ranar ashura me hukuncinsa ƙultu dan fodiyo ya ce innahu mustahabbun fi yawmi ashura at-tawsi'atu 'ala al-ahl wal aqaribi wal yatama min ghairi takallufin wal ittikhadhi dhalika sunnatun la budda minha wa illa kuriha wa la siyama liman yuqtada bihi sai yake cewa innahu mustahabbun wato abu ne mai kyau mustahabbi ne fi yawmi ashura ranar ashura ranar goma ga wata at-tawsi'atu 'ala al-ahl a yalwata wa iyali wal'aƙarib da makusanta wani ya taba da marayu min gairi takallufin amma ba tare da takallufanci ba kar ya zama tuwan ɗora a kai wahala ka je ka ci bashi ka shiga rigima kawai saboda wannan a'a kai ya zama akwai takallufanci ba nan akwai hali da wadatar da za a yi haka babu laifi a wannan rana a yalwata wa iyalai a yalwata wa makwabta a yalwata wa ainihin wato marayu amma fa min gairi takallufin mala ya ce ba tare da ɗora wa kai ainihin wahala ba walittikhadhi zalika sunnatun kuma ba tare da rikar wannan a matsayin sunna ba la budda minha wanda duk shekara sai an yi ta ba makawa mutum ya shiga rigima ya shiga ya ci bashi ya shi kaza lalle saboda wannan ranar wa illa in ta zama haka ta zama kowa sai ya ci bashi kowa sai ya hankalin sa ya tashi kowa sai ya je yayi hidima to wannan kuma sai ya zamanto ko dai an karhanta haka wala siyama liman yaquta da bihi mala yace musamman ga wanda ake koyi da shi kaman gidan malamai bai kamata a ga suna haka ba an fahimta domin su ne ababen koyi shi ne liman ya kuta dabihi ga wanda ya zamanto kuduwa ne jagora ne ana biyayya ana kallonsa a matsayin wanda ake koyi da shi to kada ya kamba marana ashura ya ce lallai duk yadda za a yi sai ya samar da abinci da kaza da kaza da kaza ya saba duk shekara ana yi to kada ya zama haka akwai wani hadisi da aka ce an samu a karkashin wannan na maganar abincin ranar ashura wanda alkarshi ya kawo shi a cikin babu saun ya ce wa yi samu fiye tausiyatu alal ahli wal aqarib sai ce wasu babu tausiya alal iyal wai mustahabbancin yalwata wa iyalai wal ahl wal aqarib fi yawmi ashura muraggabun fihi abu ne wanda yake akwai kwadayi an kwadaitar da mutane in suna da hali su lima rawahu abu huraira saboda akwai hadisi da aka samu daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah ya ce man ausa ala iyalihi au ahalihi wanda da ya yalwata wa iyalinsa yau ashura ranar ashura ausa Allahu alaihi sa'ira sanati wai Allah zai yalwata masa rago kwanakin shekara din qala al-hafiz al-munziri al-hafiz al-munziri yace rawahu al-baihaqi wa ghayru imam al-baihaqi da wani sun ruwaito wannan hadisin min turukin ta hanyoyi da dama wa an jama'atin min as-sahaba kuma an samo shi daga ainihin wato jama'a da dama cikin sahabbai amma bai haƙe ce hadiyar asani waɗannan isinadan din masu rauni ne an fahimta wa in kanat da'ifa fa yi idan zamma ba'dha ila ba'din akhadhat quwwa wallahu a'lam yace amma yana ganin suna da rauni dukkan hanyoyin durub da hadisin hadisan suka zo maganar yalwata wa iyali ranar ashura hadisai ne waɗanda suke ba su da inganci masu rauni ko da yake an tattara su za su dan iya samun dan karfi karfi wallahu a'lam koma at-targhib wa tarhib za ka ga wannan ƙarin bayanin fi saumi ashura wa tausi fihi alal iyal wato a littafin at-targhib wa tarhib wanda al-ustaz al-marhum Mustafa Umara wato yayi wa ta'aliki to wannan shine game da ainihin wato wannan abinci na ranar ashura bayan kulta in ka ce fa ma hukuma ta'amu idil fitr ina hukuncin abincin wato hukuncin abincin karamar sallah shin ya hukuncin abincin karamar sallah kultu sai na ce innahu sunnatun ya ce abincin da ake dafawa na karamar sallah a yi tuwo ko waina ko sinasir ko abin da ya sawwaka ya ce shi kuma sunna ne in salima mai takallufi shi ma in ya kubuta daga dora kai wahala amma an kana ganin cewa lalle lalle kai fa shekara kaza kenan duk shekara sai kai abincin sallar nan ba fashi to bana kuma ga al'amura yanda suka zo duk fa yanda za a fa sai kai sai fa kai abincin nan kar a ce bana ka kasa to in ya zama akwai irin wannan to ka sauka daga sunna kuma ka koma wani abu daban amma in babu dora kai wahala dama akwai halin da za a yi kuma yanayin ya zo aka dafa abinci aka ci a gida aka ba wa makwabta aka yalwata wa ainihin yan uwa wannan babu laifi sunna ne وفي المدخل يا ذو اشكل لتاف المدخل لابن الحاج yake cewa wasunnatu fi idil fitr wato sunna a cikin idin karamar sallah at-tawsi'atu fihi alal ahad shine yalwata wa iyali a cikin wannan ranar bi ayyi shay'in kana min al-ma'kul da duk abin da ya samu na abinci id lam yarid ash-shar'u fihi bi shay'in ma'lumin domin babu wani abu da yazo a shari'a sananne game da abin da za a dafa ba a ce shinkafa ba ba a ce tuwo ba ba a ce sinasir ba ba a ce waina ba ba a ce ainihin duk ba ba abin da shari'a ta faɗa kawai an dai so a yalwata wa iyali da aka inda hali aka samu aka ci babu laifi in ba a samu wadatar da za a yi haka ba abin da aka saba karyawa da shi na yau da kullum a gida a karya da shi kawai shi kenan an fahimta amma shari'a ba ta fayyace wani abu takamaimai da ta ce shi take so a yi a wannan ranar faman wasa'a ala ahlihi dan haka duk wanda ya yalwata wa iyalinsa faqadimta salat sunna to yayi yayi koyi da sunna wa yajuzu an yattakhidha ta'aman ma'luman idh huwa min al-mubah babu laifi kuma ya halatta mutum ya riki wani abinci sananne yace zai dinga sabuntawa duk karamar sallah tunda kullun ana cin abinci iri kaza kullun tuwo ne ana ci kuma a gidan kowa bari shi ne dan canza wani nau'in abincin wanda ba kullun ake ci ba wannan ba laifi ba in ya waru wani abu kar zai ɗauka shari'a ce ko ya zama ma'auni gidan kowa ma haka za sai an sabunta a'a shi dai babu laifi ya riki wani nau'in abinci sananne wanda shi yana so irin wannan ranar in ta zo ya zama shi ake dafa a gidansa if huwa min al mubah domin haka yana cikin mubahi halan ne walakin bi sharɗi adami takallufi fihi malai yana sake jaddadawa sai dai fa da sharadi ya zama babu takallufanci ba dora kai wahala ba rigima ko ka saba yi sai wata shekara ta zo ka gani gaskiya ba hali ka gaya mutanen gidan to gobe ga shi yau jaji gurbe za a yi ka ce to gaskiya ba ni da halin yin abincin sallar kawai ku dan sarrafa abin da za a ci da safe suke to yanzu shekara da shekaru ana yi to bana babu gara ma irin wa'annan abubuwan ka wayar da kan iyalanka cewa dama ce take sa a yi su saboda wani lokaci su suke sa mutum ya shiga rigima habba haushe ya samu wani karin magana sallah ta wuce ta bawawa da bashi duk irin wannan ko mutum ya ce shekara 25 kenan yana layya a ce bana kuma ba za a yi layyan nan ba kawai zai ya shiga cikin koge rigima kuɗi ko nawa ya shigo hannunsa ya siyo rabu ko kuma ya tare ƴaƴansa kawai fashe musu da kuka ce to shi ba hali a ce to ba a yi haƙuri ya ce a shekara 25 ina layya akwai mai wannan shekara ashirin da biyar ban taɓa fashin layya ba bayan Allah ya taimake ka yanzu Allah ya taimake ka da ikilasi kai Allah ya karɓi shekara ashirin da biyar nan kai ba ka haye ba to amma abin da zai shigo cikin rigimar shi ne ya fashe wa yayansa da kuka ce duk yadda za a lalle a samu man rago shi fa ba zai fashin layya ba haka irin wannan abincin sallah din inda dama a yi in ba dama a gaya musu to dama haka al'amura suke abubuwa ita shari'ar musulunci ba abubuwan da suke na wajibi ma in ba hali sai da sauke wa mutum ballantana na mustahabi wajibi ne shi ma sai da istida'a in ba istida'a shi ma sai a ce to yi kaza kace shi ma ba istida'a ba a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shikenan kawai sai ka zauna lafiya shi sa za ga yanzu yanayi ya sa mutane wani lokaci ba dan su samu lada ba dan su samu saukin rayuwa suna yadda da irin karatukan da ake yanzu da in zaka shekara kana yi wa mutane bayani akan taron suna ba lalle bane ba ba a fahimce ka ba saboda lokacin al'amura suna garawa sosai mutane kudi yana kaiwa da komowa yanzu dai koyo kai ya ki komowa koyo komo ya ki haka ya ki kaiwa jisa yanzu za a ga mutane aka zo aka ce a tafi masallaci a dinga yi eh to to sunan na ina za a yi ne ci a masallaci yanzu masallacin ma dakewa ake kawai dai in ya ji kunya kai ci a masallaci ake ko kuma to ai wani masallacin ne sai ya faɗi masallaci a ce akwai gidan yayana a karkasara a can masallacin wasu za'i a gare duk san kai ka je ka sha alawar suna ba ka tafi masallacin karkasara da asuba dan abin nan ba to ire-iren wannan karatukan duk mutane yanzu yanayi ya sa ana fahimta na fata an gane wayo shi taraɗu mala ya ce an sharɗanta wayo shi taraɗu an sharɗanta allah ta ja'ala zalika sunnatan yastannu biha an sharɗanta an lata ja'ala zalika karka mai da hakan sunnatan ya zama wata sunna yastannu biha da za a ce ko da yaushe yastannu biha sai an sunnanta ta hatta ya ataqida ko yastannu biha da zai dinga sunnanta ta kada ya zama to ya mai da wannan dafa abincin karamar sallah ko abincin tuwon sallah ya mai da shi wata sunna da lalle sai ya kabbaka ta duk shekara hatta ya ataki da har ma ya kudurce a ransa anna mana khalafa cewa duk wanda ya saba baya yin abincin sallah ko baya tuwon sallah fa ka anna ma khalafa sunnatan kamar ya saba wa wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ila jihatihi shi a mahangasa saba ta gane to kada ya zama haka ila jihatihi shi ta fuskar sai ya dinga ganin lalle mutum ya saba wa addini faman khalafa faka anna martakaba kabiratan wanda ko duk ya saba wannan ra'ayin nasa ya dinga ganin kaman ya aikata kaba'ira fa idza wasala al-amru ila hadha al-hadd mala yace idan tuwon sallah ya kai irin wannan matsayi ta yanda wanda bai baka kana ganin sa kaman ba cikakken musulmi bane wanda bai baka kana ganin sa anya kuwa to idan har tuwon sallah ya kai ga wannan mataki fa fi'lu zalika bid'atun to yin tuwon sallah bid'a ne amma in ka fahimci yin tuwon sallah dama ce inda dama a dama in babu a haƙura gare ka da waninka to yanzu kai ka yi daidai haka ran da damar ta zo ka ga baka da iko ka ga iyalanka to fa ba za a yi tuwon sallah ba gobe kawai tunda akwai kamu a dama ko kwannan shikenan shi za a sha dama akwai ragowar tuwon na haɗa ma yara ci shikenan to in haka ka fahimci tuwon sallah to in kana duk da ka samu dama kai tuwon sallah ka yi aiki da sunna amma in ka ɗauka tuwon sallan nan fa dole ne sai an yi shi duk yadda za ka yi sai ka yi tuwon sallan nan ɗaya sannan kuma duk wanda bai kana kallon sa wani kamar ba cikakken musulmi ba ne to yanzu kai wannan tuwon sallan da kake bida kake ba sunna ba domin ka mai da abin da ba lalle ba ya koma lalle kuma yana daga cikin abin da ke laifi a shari'a ko da akwai abin ka ɗauke shi daga matsayin da shari'a ta ajiye shi ka canza man wani matsayin to bid'a ne shari'a ta ce mustahabi ne sai kai sai a aikace in an kalle ka sai ka mai da shi wajibi ina fata an gane yanzu kamar misali maulidi ko da yake yanzu alhamdulillah shi ma ana ta karatu mutane da an rage zafi ana dan sassautawa amma da sai zama wani sikelin awo na in baka yi fato fa kai kawai ka fita daga da'ira baka kaunar manzan Allah kai tsaye za ka dinga jin ana faɗar irin wannan ko amma yanzu za ka karatu da ake ta yi ana ta wayewa mutane mafi karanci kaga yanzu a nan ma malaman da suka ce game da maulidi suka ce bid'a ne sai suka ce manduba to mustahabbi ku azo har a sa mutane a sikeli akan mustahabbi ka dinga fitar da mutane daga musulunci ko ka ce mutane ba sa kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mustahabbi to haka shi ma abincin sallah mafi karanci shine abinda shari'a take so ko da abu shari'a ta ce ayi to bashi a yanda yake ina fata an gane to sai mala yace fa in qulta idan kai mai karatu ko mai tambaya ka ce fa ma hukuma da'ami idil adha yau fa abinciccika ne mala yake ta bayanin matsayin su an bayyana kaga ya faro daga abincin maulidi yace wannan ba shi da asali ya dawo abincin ashura ya ce to shi ma in ba a matsa a kai ba ba ne ya dawo abincin karamar sallah ya ce shi ma in ka fahimta inda dama a yin ba dama a bari shi ma ka yi daidai to yanzu ina hukuncin da'amun idil adha abincin da ake na wato sallar babbar sallah qultu dan fodiyo ya ce lam aqib ala hukumi ni kam ba ni da wata madogara da zan tsaya a kanta game da hukuncin abincin babbar sallah ka ji karatu yadda yake ina hukuncin abincin karamar sallah ya ce wannan sunna ne in ba dora wa kai wahala to in an tambayi malam ina hukuncin abincin babbar sallah ya ce ba ni da wani dalili wata madogara da zan iya tsayawa a kanta in yi hukunci game da abincin babbar sallah lakinna azannu annahu ja'iz sai dai azannu abinda nake zato annahu ja'izun shi ma halal ne in salima min takallufi shi ma in ya zama ba dorawa kai wahala walishtigali bihi kuma ba a shagaltuwa da shi qabala salatul eid kafin a je sallar eid yanzu da kaga da dama yanzu magana da malai yake ta shigo mata da yawa ba sa zuwa sallar eid saboda tuwon sallah ya ce to da farko shi yana ganin babu laifi tuwon idin babbar sallah amma sharaɗin shi ma ya zama ba ɗora kai wahala ba kuma kai ya ɗauke hankali ya ƙi zuwa sallar idi saboda shi wa zabihil udhiya kar kuma ya ɗauke hankali ya ƙi yanka dabban layya ragonka yana nan ka ce sai an yi tuwo ka ci tukun kuma shi ya fi faruwa sai an kawo abinci an ci sannan an shimfiɗa babbar tabarma an fito da abinci cika an ci sannan sai a ce to a fito da ragunan ko ba ka ake ba to kaga ka cire abin da yake shine akan layi kuma ka shigo da wani abu da abin da ake so wa illa in ku haka ne fa huwa makaruhun to wannan tuwon sallar makaruhi ne shi ba an fahimta in ya zama tuwon sallan nan ko ta halin kaka shi ma babban sallar sai kayi tuwon sallah a haka ka fahimce shi to makaruhi shi ma bid'a ne sannan na biyu in ya zama tuwon sallan nan har yakan shagaltar ba za a je a yi sallar idi ba sannan a da a shagaltu da tuwon sallah a'a sai an gama tuwon sallah Allah ba shi lokaci ya isa a je sallar idi in ko bai isa ba to tuwon sallan nan ya isa shi shi kadai ya hana zuwa sallar idi to shi ma mutum ya aikata makaruhi haka in ya zamanto ana shagaltuwa da tuwon sallah babbar sallah ga barin yin layya to wannan shi ma an aikata makaruhi was sunnatul ma'luma indi fi zalika al-yawm yace sunna sananniya ni a waje na a fahimta ta inji malam fi zalika al-yawmi a wannan ranar ta babbar sallah al-bad'u bi salatil eid farkon abin da ake so ka fara zuwa sallar eid abu na farko shine kana tashi da asuba wanka zaka yi kayanka na sallar eid suna nan kai kokari ka sa ka tafi sallar eid wannan shine abu na farko ana sakkowa daga idi sun man naharu ba da ha sannan sai ka yi layya ka yanka dabban layyaka bayan sallar idi in Allah ya sa za ka yanka rago ne ko sa ko abin da ya sauwaka za ka yanka to ana dawowa daga sallar idi sai ka yi haka li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih al-bukhari kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha farkon abin da muke farawa a wannan yinin namu an nusalliya shine mai sallah thumma narji'u sannan mu dawo gida thumma nanharu sannan mu yanka ko mu soke dabban mu ta layya faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka faqad asaba sunnatana ya dace da sunnan mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam na ba dan gane wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabul abahi a babu sunnatul udhiya sai kawo wannan hadisin ruwayar al-bara'u bin azib to wannan kaga shine asali game da sallar babbar sallah idin babbar sallah farko sallah in an dawo layya har ma ake so ka ci daga naman layyar ta ka dan yi wani ƙwarya ƙwaryan azumi wanda zai zama to in ka dawo naman layyar ɗan kayan cikin nan da aka abin nan sai a fara gasa su ko a soya sai ka fara ci daga nan sai a kawo abinci kuma a ci gaba da ci wa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma amila adamiyyun min amalin fi hadha al-yawm dan adam bai aikata wani aiki ba a wannan ranar ta babbar sallah afdala mafi falala min iraqatid dam sama da zubar da jini babu wani abu da mutum zai yi sama da zuba mai falala sama da zuba da jini ma'ana layya auradahu ibn al-hajj shi sa ita kanta sallar aka kira ta da idin kai aka kira shi da a, idul adha idin layya to kaga abin mafi mahimmanci a cikin wannan idin ita ce layya din wannan hadisin imamu tirmidhi ya ruwaito shi cikin kitabul adahi babu ma jaa fi fadlil udhiya sai ya kawo hadisin nana aisha radiyallahu anha qala ita ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce ma amila adamiyun min amalin yawman nahari ahabbu ila Allah min iraqati dam dan adam bai aikata wani aiki ba a ranar babbar sallah wanda aikin da ya fi soyuwa a wajen Allah sama da zubar da jini innaha lata'ati yawmal qiyamati bi quruniha saboda wannan dabbar da mutum ya yi layya da ita za ta zo ranar alkiyama da ƙahwanninta wa ash'ariha da gashinta wa azlafiha da kofatanta wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin wannan jinin da yake zuba yana taruwa a wajen Allah a wani guri qabala an yaqa min al-ardi kafin ya zuba a ƙasa kaji an fahimta fatibu biha nafsan dan haka ku dinga yin layya cikin dadin rai ka dinga ganin kai dubu talatin wallahi kaga tunda da sai ragon layyan nan kuma ka zo kai ta mita ka ji ba kafin jinin kana yankawa shi sa Allah ta'ala ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kawai takawar Allah yake bukata ba sai kai ba alfahari Allah yake so ba ba ganin cewa kai ragon ka kai yafi na kowa girma ko kaza kaza kaza duk ba wannan Allah ta'ala yake so ba naman kai kake cin kayan ka jinin zubar da shi kake muradiya takawar Allah ta'ala da wata niyya kai layyar shine abin da Allah ta'ala yake bukata to kaji wannan dabba za ta zo ranar alkiyama jininta kafin ya diga a ƙasa sai ya diga a wani guri a wajen Allah subhanahu wataala da aka ce ku dinga yin da cikin dadin rai wannan abu isa at-tirmidhi yace hadha hadithun hasanun garibun la na'rifu illa min hadithi hisham bin urwa illa min hadha al-wajh وقال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى ويروى بقرونها وأخرجه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب في الترغيب في الأضحية وما جاء في من لم يضحي مع القدرة wannan shine abin da ya fi muhimmanci kenan ranar idin babban sallah أورده ابن الحاج في المدخل ابن الحاج يكاو أن حديث أشكين مدخل وفيه أشكين سيتي أن بعض الناس يعمل الطعام بليل وسمتاني سنا ين أبن تشتند الدري حتى إذا جاءوا من صلاة العيد har idan suka je suka dawo daga sallar idi wajadu zalika mutayassiran za su tarar da abincin ya riga ya sauwaka ya riga ya an riga an sauƙaƙa shi fa akalu sai su ci hum su wa man yaktaruna da wanda suke so wanda suka zaba thumma ba'da zalika sannan daga baya kuma yashtagiluna bi dhabhi al-udhiya sai kuma su shagaltu da yanka ainihin wato dabban layya wa li hadhihi al-illa dan wannan dalilin ne qaddama ba'dhum az-zabha bil-layl daga wannan ne wani sai ga halayyan ma saboda ana son dan naman kuma na abincin sallar na abincin da za a yi na ranar sallar ya zama akwai dan naman layya nama a ciki to sai ga daga nan kuma sai wasu ma suka dinga yanka dabban layyasu bil laili da daddare li ajali amali da'am dan yin wannan abincin an bayyana to kaga yanzu gare da aka kirkiro watanda kaga ita watanda dama abu nama ne na sallah a ranar jajibur za a yanka mutum wani ya shiga hannu ɗaya wani hannu biyu dama wannan za a zuba ne a cikin miyar sallah ba layya bane to amma kaji daga wancan hikimar wani yana ganin to ai yaushe aka tashi da safe har aka girka abinci har aka tafi sallar idi da aka da daddare sai a dafa abincin sai ya kwana da safe ka kawai ci za a yi bayan an dawo daga sallar idi dama abincin tun jiya yana nan kawai sai a ci kuma sai a shagaltu da layya to daga nan ana nan ana nan ana nan a kwana a tashi sai wasu ga to layyan ma me zai hana tun da daddare a yi ta tun ran jajibur kawai mutum sai jawo ragonsa sai a yanka kawai sai shi kenan sai a ɗebo wani bangare sai a yi na abincin sallar da shi da aka da safa kaga shi ya riga ya gama an fahimta eh kamar yadda muka karanta a can baya kaga in mutum yayi wannan kaga shatuhu shatu lahamin ke kaga mutum ya ci balangu kenan ko wa hadha kulluhu irtikabu bid'atin mala yace duk waɗannan aikata bid'a ne bid'a ne yin haka wa mukhalafatun li hadhihi sunnatil jalila kuma yin hakan saba wa wannan sunna ce wanda take sunna mai girma ثم قال بعد كلام ابن الحاج bayan yayi magana mai tsawo sai yace ala tara ila sunnati fi hadha al-yawm wa ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa annahu lamma sarafa min salati al-eid zabaha udhiyatahu bi yadihi al-karima wa amara bi ziyadati al-kabd fa suni'a lahu thumma afdara alayhi ibn al-hajj yace baka ga baka duba zuwa baka ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi a wannan ranar ba wa ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin abinda annabi yake aikatawa wa huwa annahu lamman sarafa min salati al-eid shine idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga sallar idi ainihin wato in ya dawo daga sallar idi zabaha udhiyatahu sai ya yanka dabban layyasa bi yadihi al-karima da hannunsa mai daraja wa amara bi ziyadati al-kabid sai umarni da a kawo hantar wannan dabban layyar fasuni alahu a ji a ɗan gasa ta ko a dafa masa ita sun ma abdara alaihi sannan sai ya buɗe baki da ita haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ina fata an gane to kaga wannan sai yake nuna cewa kaga kenan ana so mutum ya je ya sallar idi idan ya dawo sai a yanka dabban layya sannan daga nan a ɗan jira a ɗauki hanta ko abin da ya sauka a gasa sai kuma ainihin wato a ci wannan ya zamanto da shi aka fara malai ke cewa wa fihi aidan qabala hadha al-kalam bi qalil a dai cikin zancen ibn al-hajj kafin ya faɗi wannan maganar kaɗan yake cewa thumma ba'dahum yatrukuna al-udhiya sannan za ga wasu cikin mutane suna barin layyar wa yashtaruna al-lahama sai su je su sai nama wa yadbaquna alwan al-ad'ima su dafa nau'o'in abinci kala-kala التي تكون الأضحية المشروعة ببعض ثمن ما أنفقوه wanda wannan layyar ta shari'a kuma sai kaga ta kasance da wani bangare na kudin abin da suka kashe au mislahu ko makamancinsa au yuqaribuhu ko kusan kudin abin nan za ga wani ya ki layya amma hidimar da yayi da kashe-kashen abincin da za a dafa na ranar sallah ya kai kudin layyar ko sai ga wani abin da yayi abin nan ya kai kudin layyar ko ya kusa kudin layyar an je an siyo kayan miya an siyo kabewa an je yan kaba an yi kaza an siyo kaza an siyo kaza in ka tattara kudin sai ga ya kusa kai kudin layyar to sai yake cewa ka duba yanda wasu suke yi sai tsememe mutum ya ke layya sai ya je siyo nama a zo a yi abinci kala kala da wanda wannan layyar ta shari'a wani bangare na kudin ne za a je a kashe ko makamancin kudin layyar ma ko abin da ya kusa da kudin layyar sai a zuwa yi wannan hidimar sai mutum ya ƙi layya kawai ya da ya laye gane ya tuwon sallah hatta haramahum iblisul la'in hadhihi albarakatul udhba yace har shedan la'anan ne ya haramta musu samun wannan albarka al'uzma mai girma wal shamil da kuma alheri gamamme bi taswilihi ta hanyar sawwala musu wa tazyinihi da ƙawatawarsa lahum gare su bi taswilihi ta hanyar sawwalawarsa wa tazyinihi da ƙawatawarsa lahum gare su sai ya ƙawata musu sai su bar abin da ya zo a addini sai su yi gaban kansu intaha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi hadha al-bab alladhi huwa babu sawm min al-bida'i ash-shaytaniyya malai ce anan ne bayani ya tike game da abinda mutane suka kirkiro a wannan babi wato shine babin azumi min al-bida'i ash-shaytaniyya na bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihi al-uqala wannan duk saboda fadakarwa da jan hankali ga mahankalta la ala sabili al-ihsa ba an yi bane da wannan bayanin ba an yi shi bane dan a ba wani haushi ko wani ya takaici ko kuma wani ya dinga ganin an faɗa aibinsa to ina ganin mun shigo sabon babi kenan ko ina ganin sai mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa sai kowa ya zo da ihramin sa zamu shiga aikin haji insha Allah bin da karanta ya zama dai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika shara Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk